إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا والله سبحانه وتعالى قوديا دي قدر تامنا حقوا أولنا ساهية تلحدي يومنا شاد يا قوتنا رمضان hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa biyun watan hudu miladiya ta 2023 insha Allah za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tarjama ko tafsiri na ma'anonin alkur'ani mai girma wanda ajiya mun tsaya ƙarshen suratul takwir wanda wannan sura mun ji yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗe ta da abubuwan da suke na rantsuwa ne wanda wannan kuma rantsuwa ubangiji subhanahu wata'ala sai ya rihe shi da cewa alimat nafsun ma ahdarat lalle tabbas rai a ran da aka je gobe kiyama za ta samu abin da ta aikata a gaban Allah subhanahu wata'ala sannan ko bayan su Allah ya biyo bayan hallau da wasu rantsuwan kuma Allah ya ba su jawabul qasim da alqur'ani mai girma da irin muhimmancin da yake da yau za mu tashi suratu abasa wannan sura makkiyatun fi qawlil jami' sura ce wadda take makkiya bi ma'ana ta safka kahin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira sannan wahiya ihda wa arba'una ayatan tana ɗauke da ayoyi 41 wanda kamar yadda aka baya aka yi bayani a baya cewa iya daga cikin khasa'is abinda surori makiya suka keɓanta da shi mafi yawancin ayoyinsu za ka samu cewa gajeru ne to kaga wannan sura idan ka ɗauka duka tana saman safaha guda ɗaya fashi ɗaya ce amma ta ƙunshi aya arba'in da ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala yake ta bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin ƙai allah yake ta abasa wa tawalla أن, جاع أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى waɗannan ayoyi guda biyar na farkon wannan sura ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa abasa wa tawalla ya ɗaure huska ya ba da baya abasa wa tawalla ya ɗaure huska ya ba da baya a dalilin mi an ja ahul a'ma a dalilin wani makahu ya zo mishi a nan bayanin ana yin shiga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah yake cewa mazalla sallallahu alaihi wasallama wa ma yudrika wa ya sanar da kai la'allahu ya zakka la'alla wannan wanda ka ɗaure huska game da shi ka juya mashi baya a saboda wani dalili la'allahu ya zakka la'alla zai tsarkaka yani zai shiryu au ya zakkaru ko kuma a yi gargaɗin da zai ji fatanfa'ahu zikra sai wannan gargaɗin ya amfane shi to wannan shine kaso na farko a cikin wannan sura ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mu'atabar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ake cewa rarauka a ce wane me yasa kai kaza ko ina ma a ce da kaza kai ubangiji subhanahu wataala ya ambaci waɗannan ayoyi guda hudu kamar da da yawa daga cikin malaman tafsiri suke cewa mali ya ce fa ruya an rawaito daga ma'abuta tafsiri cewa anna qauman min ashrafi quraish kanu inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wasu mutane daga cikin manya-manyan qurayshawa sun kasance a wajen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wa ƙaɗɗami'a fi islamihim au ɗama'a fi islamihim manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗama'a manzalla ya yi kwaɗayin fi islamihim akan waɗannan mutanen manya-manyan ƙuresha wannan ina masu musulunta fa'aƙbala abdullahi ibn ummi maktumin sai abdullahi ibn ummi maktum wani mutum ne wanda yake makaho daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya gabato yake tambaya zan wanda yake sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abasa wata walla sai ya ɗaure huska sai ya juya baya bi ma'ana sai manzalla ya karkata zuwa ga waɗancan manya-manyan na ƙureshawa saboda manzalla yana kwaɗayin ina masu musulunta sannan kuma shi abdullahi ibn ummi maktum wani mutum ne wanda yake da yawa daga cikin malamai sun yi bayan a lokacin ma dama ya musulmi ne kenan musulmi ne an rige an same shi yanzu manzalla sallallahu alaihi wasallam yake yana harin waɗanda ba su shigo bane su shigo ka ji dalilin da yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi haka da shi abdullahi ibn ummi maktum فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع عبد الله عليه كلام فأعرض عنه سي من الله صلى الله عليه وسلم سيكي يسوراري عبد الله ابن أم مكتوم saboda yana kwaɗayin ina ma ya saurari waɗannan ko kuma ya saurari waɗancan manyan ƙurayshawa la'alla in suka musulunta kaga mutane da yawa za su musulunta a dalilinsu idan mutum ya zama to shugaba ne a cikin mutane in ya musulunta kaga ba shi kaɗai yake tafiya ba saɓanin mutumin da yake ba kowa ba ne ba la'alla in ya musulunta shi kaɗai ne musulunta amma yau duk wani mutumin da yake jagora ne idan da zai musulunta to tabbas ba zai tahi shi kaɗai ba za ka ga cewa ya tahi da yawa daga cikin mutane sawa'un ko shirya ce ko ɓatacce ko ma menene in dai shugaba yana kai to za ka samu cewa lalle da yawa daga cikin mutane za su bi shi yanzu a yau da ake mulki wani mai mulkin ya san wasu declaration inda ake hutowa ana yi kawai an san ƙarya ne duk wanda ma hutu yana declaration in kai shi ne shi ma yake nema yanzu baka ji wata farti wai ta tema ta soke kar wanda ya ƙara yin wani taro saboda ya declaration cewa yayi wankan tuba kuma farti kaza me yasa saboda dama an san ƙarya kake kuma dama nema ne kai ma ka zo dan kaga an samu ne kai ba kana so ne ka zo a ci da kai to za ka samu mutum sai hutu irin wannan shelan a daidai lokacin da shi da kanshi ya san abin da yake hudi akan wannan mutumin da yake cewa zai goyi bayan shi shi da kanshi ya san ba haka nan bane ba to shi mutum iya da shugabanci Allah subhanahu wataala ya bashi dama mai girma da haka za ka samu so da yawa kowane bangare ya kama to sai ya samu waɗanda kuma za su mara mashi baya to manzala sallallahu alaihi wasallam anan ya so ya ma waɗannan manyan ƙureshawa magana ya ƙyale wancan abdullahi saboda ne saboda mazalla yana kwaɗayin musuluntarsu zai sa mutane da yawa su musulunta yanzu lokacin da sumama ya musulunta kaga ya musulunta jagora ne a cikin mutane shi a dalilin shi mutum nawa suka musulunta suna da yawa mutane da yawa suka musulunta shi jagora daban yake da sauran gama garin mutane ya ayyuhan nasu amma mazalla sallallahu alaihi wasallama abu ne sananne cewa ubangiji subhanahu wata'ala bayan wannan aya a wasu wurare kamar suratul an'ami ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala taqridil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala taqridil ladhina karda ka kori ko ka nisantar da alladhina yad'una rabbahum waɗanda suke kiran ubangijinsu bil ghadati da sahiya wal ashi da yamma karka nisantar da su duk mutumin da kake ga cewa mutum ne wanda yake na Allah to karka kyamace shi kare zaman to asasin abinda za ku gina so da kauna akan shi za ku gina shi ne akan cewa wa riga shi ta kyau wa yahi samu wa yahi matsayi wa yahi dukiya idan kuka yi haka to ba ku dora soyayya ba akan asalin abinda Allah da manzon suka umarni akan dora ta to wannan manzala sallallahu alaihi wasallam anan ubangiji yayi mu'atabar shi cewa abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra sai Allah yace amma man istaghna amma man istaghna wanda ya wadatu yana jin cewa shi ya wadata game da ka kira shi ba ruwan shi da wani wa'azi ko wani fadakarwa ko wani harakan Allah ya ce ko manzo Allah ya ce shi wani ba harakar shi bace ba wani shine man istagna kaga mutumin da istagna yana jin cewa ya wadatu a dalilin dukiya ko kuɗi ko wane ne ai istagna kana za sarwatin wa ghina ya kasance iya da kuɗi ya kasance iya da ƙadarori ya kasance iya da mulki wanda za ka samu da yawa daga cikin mutanen da haka ɗabi'ansu yake ba su kula ba daga an zo ana kira akan cewa abi Allah mafi yawa suwa suke amsawa talakawa waɗanda ake gaba kowa ba shi yasa mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam suke ce mushi wa ma naraka tab'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadlin ban nazunnukum kadhibin suka ce ba kowa yake bin ka ba in banda ɗan ku ci ku bamu araziluna badiyar ra'ayi waɗanda suke ba kowa a cikin mu ba kuma badiyar ra'ayi su ma tsinkaye ne da tunani ba su da da ba za su bi ka ba wa ma nara lakum alaina min fadlin ba ma ga wani falala ko wata kima da kuke da akan mu duka ku kalle ku ku suwa ne ne ku dubi yadda kuke amma mu a cikin mu ne alhaji wane yake a cikin mu mai mulki wane yake a cikin mu wane yake suka ce kai balla zunnukum kazibin kawai ƙarya kuke yanzu ku ne za ku ce wai ku ne Allah ya zaba akan sauran mutane manzalla sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ya fara da'awa a garin makka so suka bi shi mata yara bayi mafi yawa su ne a farko al'amari lokacin da abu sufiyan ya ta hirakale ke tambayin shi cewa wai shi wannan manzon da yake cewa Allah ya turo shi a ashrafun nasi taba'uhu an du'afa'uhum wai a garin makon nan ‘yan ajin tubarkalla ne kima-kiman ne a kabira mujirimi hali suka bi shi yani manyan gari ne waɗanda su suke da kalma masmu'a abu sufiyan a lokacin yana tsammanin mi yana tsammanin bari yi wata kalma wanda zai karya ya nuna ce ai abin ma ba wani kayan kirki ba ya ce kai bal zuwa fa'uhum ya ce kai bari duka kawai raunana ne suke bin shi wani tsoho wata mace wani yaro wani bawa su ne mabiyan nashiwa hirakul sai ya ce mushi ya ce wa abu sufiyan hum atba'ur rusul ai wannan mutanen dama su ne mabiya annabawa duk inda ka ga annabi to waɗannan mutane su ne nashi lokacin da wasu daga cikin mutanen garin maka suka so su musulunta mai suka ce suka ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kori talakawan da suka yi imani da shi idan suna yana so su zo su yi imani da shi suka ce za a zo su tsaya sahun sallah da mutanen da rigansu kaza ne rigansu kaza ne ba su iya kaza ba su iya kaza ba Allah ce wala taqrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ta za kore su to wannan irin wannan maganar da aka yi aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin tace ko mutanen annabi nuhu su suka ma annabi nuhu alaihi salatu wasalam can da yake cewa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajri illa ala Allah وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما yake cewa lalle waɗannan mutane da suke bina mutane ne waɗanda suke ba kowa bane ba amma ba ni da wani abin da zan faɗi wa Allah subhanahu wataala in tarattuhum idan na kore su afala tazakkaru na shin buku da tunani idan na kore su nace ku tahi ku bani waje in naje ni mi zan faɗi ma Allah babu shine to zaka samu da yawa sai ka ji Allah ce qalal mala'u allazina qalal mala'u qalal mala'u daga kaji an ce qalal mala'u magana ta kare ɗan ajin tubarkalla manyan gari wanda kuma mafi yawa zaka samu cewa duk wata badakala ta ba daidai ba su hannunsu a cike yake to shi Allah subhanahu wataala yake cewa ka kyale wancan Abdullahi ibn Ummi Maktum a daidai lokacin da ka huskanto su utuba kamar da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ambata shine ce amma man istaghna amma kaga mutumin da yake ya wadatu baya bukata ya saurara fa'anta lahu tasadda sai ga ka kai kuma shi ne kake fuskanta alhali ka fuskanci wancan wanda yake bukata sai ka kyale shi ka fuskanci mutumin da me mutumin da shi ko ba wannan abin yake bukata ba fa'anta lahu tasadda sai ya zamanto kana fuskantar mutumin da shi ba wannan abin yake bukata ba manzon Allah yake cewa manzon sallallahu alaihi wasallam wa ma alayka menene damuwarka me yake kanka Allah ya zakka idan bai tsarkaka ba ya shirya dan bai musulunta ba sai mi me zai faru ba abin da zai faru idan ya aikata aikin alheri nan kan shi yama idan ya zama to bai aikata ba ya aikata sharholiya ma kan shi yama wa ma alayka Allah ya zakka me yake damunka kasancewar wani bai musulunta ko kuma wani ya ki amsan da'awa manzala sallallahu alaihi wasallama yana shiga cikin halin damuwa wasu lokuta kasancewar yanayin da yake tsintan kanshi tare da al'ummar shi yana musu fatan alheri yana so waɗanda mutane su fahimci inda aka sa gaba su gane shiriya su tsiratar da kawunansu daga gidan wuta amma su ko ba abin da ke gabansu ba kenan to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana damu shi wannan abu shi ne Allah yake cewa la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minina kana wahaltar da kanka Allah ya ce mishi laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha shirye su ba hannunka take ba Allah shi yake shirye da wanda ya ga dama to shi ne Allah yake ce mishi anan wa ma alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a kaga wannan wanda ya zo maka yana tahiya yana faman ya za a iya fahimci gaskiya wa huwa yakhsha kuma ga alamun tsoron Allah sun tattara tare da shi fa'anta anhu sai ga maka kai kuma anhu game da wannan mutumin talaha ka nuna halin ko in kula kenan shi wancan wanda ba abin yake bukata ba kana faman ya za a yi shirya shi kuma wannan wanda akwai alamun tsoron Allah tare da shi yana bukata a mai fatawa addini fa'anta anhu talaha sai kuma ga shi ka kawar da kanka game da shi wannan bawan Allah da ya kamata a ce an ba shi kulawa to wannan shi ne abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani a kai yani wa amma man ja aka ya sa'a an ya ƙulubul ilma lillah mutumin da ya zo yake neman ilimi na ya za ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala wa huwa ya sha an ya Allah iya jin tsoron Allah shi wancan makahon da ya zo fa'anta anhu talaha sai ga maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawar da kai shi game da wannan mutumin yana fama yi wa wancan magana saboda yana kwaɗayin wancan ya musulunta yanzu mun ji waɗannan bayanai da ubangiji subhanahu wata'ala yayi rarauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan tun daga farkon aya ta farko har zuwa aya ta goma yanzu sai Allah zai jumulce abin kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kar ya samu damuwa kalla innaha tazkira kalla a'aha al'amarin yanda yake ba maganan wani ba dan ajin tabarkalla ne ana so ya musulunta a innaha tazkira wannan wa'azin da ake ko kuma wannan kalma da ake ambatawa tazkiratun tunatarwa ne wa'azi ne gargadi ne faman sha'a zakara wanda ya ga dama ya musulunta wanda ya ga dama ya amsa shi yasa abun ba kayan dole bane ba musulunci ba kayan dole bane ba idan mutum bai yi ba shine zai ji a jikin shi bai yi ba ba za ka cutar da kowa ba to shine Allah subhanahu wataala yake cewa man sha'a zakara wanda ya ga dama ya amsa lalle shi alqur'ani nan ko kuma wannan bayanan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake innaha tazkira kenan wannan surorin da waɗannan ayoyi duka gargadi ne tazkiratun ya'ani mau'izatun wa tafsiratun lil khalqi wa'azi ne gargadi ne fadakarwa ce nuni ne ake yi wa halitta akan cewa su bauta wa Allah subhanahu wataala faman sha'a zakara ay faman sha'a itta'aza bil qur'an wanda ya so ya wa'aztu da alqur'ani mai girma sai Allah yake cewa kalla innahu tazkira kalla innaha tazkira faman sha'a zakara ce fi suhufin mukarrama fi suhufin wannan alqur'anin nan ko wannan addinin nan ko wannan ilimin da hikima fi suhufin yana cikin wasu takardu wanda suke mukarrama abin karramawa abin darajtawa a wajen Allah subhanahu ta'ala. waɗannan takardun marfu'atin maɗaukaka ne ay rafi'atul qadri inda Allah suna da matuƙar mahimmanci da daraja a wajen Allah subhanahu ta'ala, sannan kuma mutahharatun tsarkakakku ne daga dukkan wani abu wanda yake datti ne alƙur'ani kina kalla innaha tazkira lalle waɗannan ayoyi ko wannan ƙur'anin gargaɗi ne faman sha'a zakara wanda ya so ya ɗauke su a matsayin gargaɗi ya wa'aztu ya gargaɗu wannan ƙur'ani fi su'ufin yana cikin yana cikin littattafai ko takardu mukarrama waɗanda suke abin karramawa a wajen Allah subhanahu wata'ala marfu'atin waɗanda suke da maɗaukakin matsayi mutahharatin sannan kuma tsarkakakku ne bi aidi safara ubangiji subhanahu wataala yake cewa wannan littattafan bi aidi safara ai almala'ikatu alladhina ja'alahumullahu sufara'u bainahu wa baina rusulihi fahum bararatun la yatadannasuna bi ma'siyatihi wannan takardun bi aidi suna hannun kenan qur'ani yana hannun safara safara din su ne mala'iku an kira su da suna safara saboda su ne sufara kamar su ne jakadu tsakanin ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga annabawan da Allah ya ba su manzanci kaga mala'ika jibril shi zai ɗauko wannan wahayin ya kawo zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan su waɗannan mala'ikun nan bi aidi safara Allah ce kiramin barara kiramin ala rabbihim yani mala'iku ne masu karamci a wajen ubangijinsu kenan mala'iku ne masu daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan kuma barara masu biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ba sa saba ma Allah Allah ya ambata cewa la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah subhanahu wata'ala game da duk abin da Allah ya musu umarni wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da shi to wannan alqur'ani mai girma bayani ne wa'azi ne ake yi wa mutane wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuface shi da rabauta sai kaga ya amsa wani kuma kaga a zo ayi tayi ayi tayi yana ga cewa a wannan ba iya abin da ya kamata a kira mutane akai kenan ba yana ga cewa an dami jama'a ko bai kamata ba aikata kuna makamancin wannan yana ga qur'anin ma da aka sabko kaman duk wani abu ne wanda yake ya tattanke mutane ya hana su rayuwar da ya kamata akwai waɗannan mutane kuma a cikin har musulmai duk mutumin da zai ji cewa qur'ani damuwa ne a gare shi wallahi binciki imani shi binciki imani shi ubangiji subhanahu wataala yake cewa qutilal insanu ma akfarahu qutilal insanu ay lu'ina alla anci dan adam ma akfarahu mi ya kai shi kafircewa Allah subhanahu wata'ala mi ya kai shi butulci ga Allah subhanahu wata'ala ko kuma ka ce ma akfarahu mi ya kafirtar da shi wai miye ya sa ɗan adam zai kafircewa Allah kamar menene ɗan adam ya taka wani matsayi ne ya taka wanda har yake jin cewa zai yi hutu na hutu da Allah subhanahu wata'ala to shine Allah ce qutila al-insanu ma akfarahu ay lu'ina al-insan ay udhiba kahurin mutun za azabtar da shi a la'ance shi akan cewa me ya kafirtar da shi me yasa zai bujirce wa Allah subhanahu wataala sai Allah yake bayanin wasu ni'imomi da wasu hanyoyi da wasu bayanai da ya kamata dan adam ya rika kallon su a gaban idane shi dan ya gane shi wane ne kuma miye matsayin ubangijin shi a gare shi sai Allah yake cewa baya ce qutilal insanu ma akfarahu sai ce min ayyi shay'in khalaqa min ayyi shay'in wai shi dan adam innan daga wani abu khalaqa daga wani abu ubangiji subhanahu wataala ya halicce shi yanzu ga kanan kana jin ka daren dakam kana jin ka gambakka da matsalar komi daga mai Allah halicce ka من أي شيء خلق أي من أي شيء خلق الله الكافر أو هذا الكافر فيتكبر ويتجبر wai wannan kahurin da yake girman kai yake daddagi yake jijji da kai wai bai san ba cewa da mi Allah subhanahu wata'ala halicce shi abin mamaki idan da ya san asalin halittar shi da bai girman kai ba lama takabbara wala ma tajabbara da bai yi jabberanci ba saboda shigin ba kowa bane ba qutilal insanu ma akfarahu min ayyi shay'in khalaqa Allah ce min nutfatin daga dugo ne ko daga ruwa na mani khalaqahu Allah ya halicci dan adam fa qaddarahu kuma ya kadarta mishi duk abin da ya kadarta mishi na rayuwa alam yakun nutfatan min maniyin yumna wanda wannan ita ce hanya ta tanasul hanyar tanasul samar da ɗan adam da wanzar da ɗan adam a ban ƙasa ta wannan hanyar ce duk wanda ka yana gilmawa ta ɗugun wannan wannan maniyin ne to da haka miye na girman kai miye na nuna cewa ni kamar ni kaiwa alam ya kunu ufata min maniyin yumna min ayi shay'in khalaqa min nuqfatin khalaqahu faqaddara Allah subhanahu wataala ya halicce ka daga wannan nuqfa nutufan na aimin ma'in yasirin mahinin jamajin ruwa ne wanda yake ba komi ba walakantaccen ruwa ana gaba komai bane ba jamadin wanda baya ma daga cikin wasu abubuwan da suke motsi idan da zaka ganshi a saman tuwahin ka zaka yi kokarin me wankewa gusar da shi dan me saboda ba wani kayan ado bane ba ba wani abin ado bane ba to dan adam kai daga wannan hanyar ka zo miye na na girman kai shine wanda daga cikin magabata yake cewa ya ce ajaban libni adam ya ce kharaja min majiral bauli marratai ya ce abin mamaki ga ɗan adam yana girman kai yana nuna ni kaza ni kaza ya ce shi ne mutumin da ya huto daga mahutan bawali guda biyu mahutan bawali na harko maniyin da ya so daga ma'aifin shi kharaja min majiral bauli sannan kuma da ya tashi zauwa duniya hallau kharaja min majral bawl to me da girma kai iya daraja kaho da kimarka da mutuncinki da darajarki da ɗaukakarki shine kawai ki tsaya ki bauta wa Allah sak wanda shine abin da yake tsakaninka da rayuwa amma ba magana abin da ya shahi fanɗarewa Allah subhanahu wataala ba hoto na hoto da dokokin Allah subhanahu wataala wanda ana samun shi da yawa daga cikin mutane yana ga cewa shi zai yi abin da ya ga dama kuma ba wanda ya sai taka mishi birki to shi ne Allah subhanahu wataala yake jan hankalin adam yake mishi tuni ba wuce yake cewa tuni ba gori ba saboda a dora ka ka zauna a saman matsayinka na kirki kar ka mance kai wane ne alam yakun yake cewa min nutfatin khalaqahu Allah ya halicce ka yake ta falam falam yaghluz fi nafsihi qala al-hasan kayfa yatakabbar yace al-hasan basri yake cewa maganar na karanta yanzu ya za a yi girman kai man kharaja min sabilil bawli marratayn kayfa takabbar tatajabbar ala man tatakabbar ala man zaka daga hanci a gaban wa da sunan wa kuma ka bauta wa Allah subhanahu wataala ubangiji shi ya halice ka ta wannan hanya kuma a cikin dukka kwana arba'in daga wannan matakin na mani sai koma jini daga wannan mataki na jini bayan kwana arba'in sai a koma tsoka daga wannan matakin na tsoka ubangiji subhanahu wataala sannan bayan arba'in sai a ko mala'ika ya busa maka rai ya umarce ka da kalmomi guda hudu sannan a lokacin yau da gobe ana tahiya har a kai matakin da mahaifiyarka za ta ji cewa kana motsi a cikin cikinta kai ka san harakan aihuwa da al'amari shi kawai wani al'amari na Allah kamar da yadda hakan adam zai tsaya ya yi ya sauwar wasu abubuwa abu ne wanda baka iya lissafo shi a ce mutum a cikin mutum kai ka san aikin ba na wasa ba ne ba na adam ko wani abu kaci wanda bai da kyau ya kake ji kan karamu da shi tashi hankalin duniya sami a ce mutum a cikin mutum to da bai rika tunan waɗannan abubuwa ya san cewa wata hikima ce baliga wata hikima ce makura daga Allah subhanahu wataala zuwa gare shi faqaddarahu Allah sai kadarta maka fi batni ummihi zamanka a cikin cikin mahaifiyarka waye kadarta wannan Allah ne kadarta shi Allah ya kadarta shi idan Allah bai yarda ba ba zai yi ba sai ka ce daga an ɗauki juna biyu ya sabka an ɗauka ya sabka an ɗauka ya sabka wanda yake tabbatar da shi in ne bai yarda ya tabbatar da shi ba bai kadarta ba faqaddarahu a imamu dhahak da abdullahi dan abbas Allah ya kare ra'a gare shi abdullahi dan abbas yake cewa qaddara yadaihi wa rijlaihi wa sa'iri arabihi ubangiji subhanahu wataala shi ya kadarta wa dan adam hannaye guda biyu ƙafafuwa guda biyu idanu guda biyu da sauran gaban da ɗan adam yake da faƙaddarahu ke da ma'anan Allah ya ƙadarta ɗan adam ya ce wa hasanan wa damiman Allah ya ƙadarta maka ko ka zamanto mai kyakkyawa ne ko ka zamanto kana da ragowa ta ɓangaren da ya shahi kyawu duka wannan ƙadara ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wa qasiran wa tawilan wa shaqiyan wa sa'idan wani ka same shi gajere ne wa kadarta mashi gajartar nan Allah shi yasa abin zargi ne dan adam inda zai aibanta wani mutum a dalilin halittar da Allah ya mashi idan kana takama ko kina takaman ke kaza ce wannan kasancewar ke kaza din nan wace gudunmuwa ce kika bada dan ki zama to kaza babu ganin daman Allah ne kawai ita wanda zaki aibanta ki ce mata kaza wace gudunmuwa take da na kasancewar ta kazan babu ganin daman ubangiji da ta kasance haka nan me yasa saboda ubangiji shine min nuqfatin khalaqahu faqaddara ya halicci kowa a cikin wannan bangaren da ya shahi ta ruwan mani sannan ya halicce shi kuma ya kaddarta mishi da abin da ya kaddarta mishi ko dogo ne ko gajere ne ko matsiyaci ko kuma mai kuɗi yani talaka ko mai kuɗi dan wuta ko dan aljanna duka wanda Allah ke kaddarta su to wannan duka iya daga cikin ma'anan abinda Abdullahi dan Abbas ya ambata karkashin faqaddarahu Allah subhanahu wataala ya kaddarta wa Adam haka wa qila faqaddarahu ay sawwahu suka ce Allah ya kaddarta dan Adam yani ya kaddarta shi ya daidaita shi ya halicce shi a yanda yake nan shine can cikin su kafi Allah yake cewa akafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula yanzu za ka kafirce wa ubangiji subhanahu wata'ala da shi ne ya halicce ka daga ƙasa asali annabi adam sannan aka komo min nudufatin daga ɗugo na maniyi wanda kuma wanda suka biyo bayan annabi adam sun masawa ka rajula allah ya daidaita ka ya yi ka ɗan adam ga kanan garas don me za ka kafirce wa allah subhanahu wata'ala ya sallace kutilar insanu ma akfarahu an la'anci irin adam me kashi kafirce wa allah ta Allah ke cewa allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak Allah shine ya halicce ka ya daidaita ka ya shirya ka tsaf a yanda kake kin nan zaka zauna za a kalle ka a ganka ga kanan abun kayatarwa waye ka haka nan Allah Allah ya halicce ka shi kadarta ka haka nan wa qila faqaddarahu atwaran min halin ila halin muqfatan thumma alaqatan thumma an atamma khalqahu Allah ya kadarta waka rayuwa zango bayan zango jini tsoka kaza kaza har ka zamanto dan adam ya kamata dan adam ya rika tuna waɗannan abubuwan kakka kafircewa Allah subhanahu wataala shi yasa ubangiji da yace qutilal insanu ma akfarahu sai ce min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddarahu da haka dan dan adam zai butulci ga Allah subhanahu wataala sannan yace summa sabila sannan hanya hanyar da dan adam zai bi yassarahu Allah ne ya sauƙaƙe mashi wannan hanyar to wannan hanya wata hanya abdullahi ɗan abbas da aɓa da katada imamu suddi muƙatil suke cewa yassarahu lil khuruji min batsarin ummihi wane ne ya sauƙaƙe wa ɗan adam hutowa daga cikin cikin mahaifiyar shi Allah banda Allah babu wanda zai wannan aikin duka waɗannan abubuwa ne da alamomin da suke nuni akan girman Allah subhanahu wata'ala wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka ɗauka yana nuni akan cewa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne a cikin ayar shi tana nuni akan cewa shi kaɗai ne kuma duk abin da Allah yake yi akwai izina akwai abun lura ga dukkan mutum mai imani shi yasa ya ce wa fi anfusikum afala tumsirun yanzu nan bayanin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa sun masabila ya sarahu sannan tafarkin da mutum ya huto zai huto daga cikin cikin mahaifiyar shi waye yake nuna mashi da zai huton nan Allah lokaci yana yi daga yanayin da yake zai juya ya zo a yanayin da ya kamata yadda har in aka samu wani cikas ya zo ba a wannan yanayin ba za ka ga la'alla in ba wani iko Allah ba ka ga mutuwa ta biyu ba kuna makamancin wannan Allah yake wannan sun masabila yassarahu mujahid yake cewa yassarahu li tariqil khairi wa sharri duk wata hanya da adam yake bi ba ma fitowa da gidan duniyan ba duk wata hanya da ka ganka kana sama ta alheri to Allah ne ya sauƙaƙe maka bin wannan hanyar yanzu misali zaman ki anan ba dabara ki bane ba ba wayon ki bane ba ba azancin ki bane ba ba wani hankali bane ko wani ilimi na musamman da kike da wanda wata battada ganin daman ubangiji ne ya kore miki samun wannan hanyar da samun zama irin wannan wuraren da aka mai zaki ga Allah sai ki godiya ga Allah a daidai lokacin da wasu suna can suna gararan ba wasu suna can suna kallon abin da layu su da layu ne mai ju wasu suna kallon abin da zai iya zama ta musu kalubale ga azuminsu amma Allah ya taimake ka ya taimake ki a irin wannan lokacin kai kuma zaune kake kana saurara ana cewa Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan hanyar wa ya sauƙaƙe maka ita ubangiji ya sauƙaƙe maka wannan hanyar sai kai godiya ga Allah ka duba halin mai imani duk yanayin da kake ciki alhamdulillah ne kawai yan aljanna ba sun shiga aljanna suke cewa suke cewa alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha godiya suka yi ga Allah da ka bawa mai imani kowane lokaci duk abin da kaga kai kaka ga cewa a kai tunda kana saman tafarki kaza wacce ta kibi wacce ma ta kibi sai ki rika girman kai kana ga kaman wani bajintan ka ne ko wani kokarin ka ne ko wani iyawan ka ne karkai haka nan kamar da al'amarin zuwa gaba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka yi godiya ga Allah ka ƙara roƙon Allah cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka mini tanyo ka taimaka mini ka kama hannuna ka ɗora ni akan abin da yake godiya ne a gare ka da ambatanka ne da dukkan wani abin da zai sa in samu kusancinka wannan kyauta ce Allah ke kyautar da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayan shi Allah samu a cikinsu summa sabila yassara yace tariqul khairi imma hanyar alheri ko kuma hanyar take ta sharri kaga wani shi duk in ba aikin banza za a aikata ba kai shi a tukunya yake wata in ba harakan duniya za a yi ba kanta a tukunya yake ita a nan ne take da kokari za ku ganta gaba gaba ba ta kasa a gwiwa amma harkar hanya alheri a ita ba da ita ba yake cewa ai mujahid yake ce ai bayyana lahu zalika Allah subhanahu wataala shine ya bayyana wa dan adam haka inna hadainahu sabila Allah ce imma shakiran wa imma kafura sannan ce yace wa hadainahu najdain Allah shi shirye da dan adam tafarki guda biyu to wannan summa sabila yassara kenan wannan magana wanda ya hadaita al-Hasan da Aba da Abdullahi dan Abbas sannan mujahid yake cewa summa sabila yassara yace sabilu shaqa'i was sa'adati hanyar tsiyata da hanyar rabauta duka ubangiji subhanahu wataala ya shirya da adam su sannan bayan Allah ya hudo ka gidan duniya yanzu an faɗi maka wane ne kai asalinka ƙasa annabi adam daga wannan lokaci kuma ubangiji subhanahu wataala ya sa aihuwar ta zama ta hanyar nutfa ka zo ta hanyar dugon mani kaza kaza kaza kaza har aka zo inda ubangiji ya huddo ka saman sararin duniya kake rayuwa sannan kuma ayyukan da zaka aikata ma duk wani abin da kaka aikata horewa ce da sakarewa na Allah subhanahu wataala sannan baya haka Allah ya ce summa amatahu fa aqbarahu sannan bayan dan adam ya zo ya rayu a duniyar nan amatahu Allah ne yake kashe shi fa aqbarahu kuma ubangiji subhanahu wataala ya mishi kabari kenan abin ne shi a cikin kabarin da yake ay ja'ala lahu qabran Allah ya sanya wa dan adam kabarin da yuwara fihi ikraman lahu wanda za a je a abinne shi a ciki karramawa ce ga dan adam yanzu yau muna muna rayuwa haka idan ka ce wani ko wacce ya mutu me za a yi za a shirya shi a mai wanka a sa shi likafani a mashi sallah a ɗauke shi a je makwantai a gina rami abin da shi wannan shi ne iya karramawar da za a maɗa da to wannan tafarkin na abin da ɗan adam a kan wannan halin wa ya ƙadarta wa ɗadam yin haka Allah wa ya karantar da ɗadam yin haka Allah kisa na farko da aka yi daga cikin ɗin annabi adam alaihi salatu wasalam bayan ya yi kisa sai ya ɗauki ɗan uwan nashi yana ta yawo a ban ƙasa yana cewa kaifa uwari sau a ta'ahi fa ba asan lahu guraban ya ba hasu fil ardigo liyuriyahu kaifa yuwari sau a ta'ahi Allah ya aiko da wani hankaku ɗaya ya kashe ɗaya ya tona ya ƙota ya ƙota ya sa shi ya binne shi ma wannan sai ya tona ya binne wani ɗan wannan shi wanda shi ne binne na farko da ake a duniya wanda kuma shi ne abin da za a ma ɗan adam amatahu fa aqbarahu kana mutuwa waye kashe ubangiji ya sa rayuwarka ta kare an kare Allah kashe ka fa aqbarahu kuma Allah ya sanya maka kabarin da nan ne za a zo abin ne ka ikraman lahu saboda karrama ka walam yaj'alhu mimma yulqa ala wajhi al-ardi ta'kuluhu at-tayr wal awafi ba sanya ɗan adam ba daga cikin kalan halittar da in ya mutu za a je a jefa shi ko a cikin ruwa ko a ƙona shi kamar da muke ga wasu kafurai suna yi ko kuma ya zama to an jefa shi ne wasu tsuntsaye sun sun cinye shi kuma ta dabbar daji ta cinye shi a yuwara ana lullube shi ta hanyar a mushi kabari a sashi a ciki sun ma'amata hufa akbarahu sannan bayan ɗan adam ya shiga cikin kabarin nashi da duk abin da zai faru a cikin kabarin nan wanda wannan iya daga cikin gumurzu na fari wanda ɗan adam zai fara gani a cikin rayuwar shi sun ma'amata wajen mutuwan nan dan adam baya barin duniya face idan na kirki ne sai ya san cewa na kirki ne shi idan na banza ne kuma sai an nuna mishi cewa na banza ne shi surar da zamu karanta a gaba tana bayyana mana haka wannazi'ati gharqa wannashitati nashta wani a lokacin barin duniya kenan sannan gumurzu na biyu da dan adam zai gani shine zaman da zai yi a cikin kabarin shi shekara nawa zai yi shekaru nawa za ka yi kahin a kai tashin kiyama wani abu ne wanda Allah kaɗai sani kamar a yau da kake rayuwa duka rayuwar da kake kana rayuwa ne a cikin wata mudda ilkararrama yanzu a ce mutum ya yi shekaru a duniya shekara nawa ne zai yi a ce kana ana jin daɗin duniya ana murzata da ka yadda ya kamata daga lokacin da ka ba shekara sattin baya wallah ka zama sori sai yadda hali bada bakka ji da kyau bakka gani da kyau bakka jin kamshin abubuwa da ya kamata da abubuwa sun fasa burge ka kuma kullum rayuwarka da, da gangan jikinka rauni ke kare wannan shekara sattin in nan su ne za su zamanto maka ba ma dukansu ba tun da akwai shekarun da kahinka balaga wani an hudansu ba iya wannan tazarar shekara ko arba'in ko talatin da kai a cikin rayuwarka su ne abin da za a maka hukumci a kansu ko azaba mai ɗorewa ko kuma ni'ima mai ɗorewa yanzu don Allah a tsarin hankali saboda shekara arba'in misali ka yarda ka ɓarar da shekarun da kuma ba su da adadi babu lissahi idan ka je gobe kiyama ba wani lissahi ba da za a rika ce an yi sati an yi kwana a kawai rayuwa ce za a yi saboda ba ta da ƙarshe kaga a tsarin hankali bai kamata ba saboda shekaru talatin ko shekara arba'in ko shekara wani makamancin wannan ka lalata alaƙanka da Allah subhanahu wata'ala ta janyo maka bala'in da bai da ƙarshe Allah samu ƙarshen zaka ta mu to wannan sun ma'amata hufa akbarahu a cikin kabarin nan kuma a nan ne adam zai gane cewa imma ni'ima imma azabu wanda ya aikata alheri zai samu ni'ima wanda kuma ya aikata saban haka nan azaba ce sannan bayan zaman da zai a cikin kabarin nan yanzu ka kadarta waɗanda suka mutu a shekaru dubunne na baya har yanzu suna cikin kabarin su jira suke mi suna jira lokacin da Allah zai musu ba wannan kabarin nasu imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin niran ko ya zamanto dausayi daga cikin dausayin aljanna ko kuma ya zamanto rami da kwazazzubo daga cikin ramunan gidan wuta ka zo kayi shekara arba'in ka kwanta a cikin kabarinka kadai kayi shekara dubu misali ɗari ka ta da kiyama kuma wannan shekara dubu ɗarin da kai azaba ce ake lalasa maka a ina ka jama kanka a shekaru arba'in da kai a duniya haka kawai shi ɗaya zuga ka ya nuna muku ku ne 'yan zamani ku ne ya kamata ku abinda ku ga dama da sauransu ya ɗora ku saman tafarkin banza kuka biya mashi sai ku je gobe kiyama kuna tsine wa juna tsakanin ku da shi wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl za a zo a rika tsiruwa tsakanin shi shaidan da ya batar da mutane ya ce to Allah kar ya sanya mu daga cikin za su yi wannan magana tashi zai ce wa mabiyan shi Allah muku alƙawali alƙawali da gaskiya ni kuma na muku alƙawali ku ci duniya ba abin da za a yi ya ce wa wa'adtukum fa akhlaftukum abin da na faɗi muku ba haka bane kuma ma kana liya alaikum min sultani ai lokacin da na kira ku a duniya ba kamo hannayen ku bane da ƙarfi waye shaidan ya zo ya shi da ƙarfi ya ce dole ya sa amma Allah babu wasu wasi da zai rika maka yana ziga ka a cikin zuciyarka sai sa ka je ka aikata wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'awtukum kiran ku nai nace ku zo fastajabtum li sai ku amsa mini da kowa ya take shi alƙawalin da na muku duka na duniya duka ƙarya ce alƙawalin Allah shi ne gaskiya Allah samu gyara wallahi mutum ya rika makan shi haskwana karka yarda ko alama wani harkar rayuwa ya sa ka sa'a Allah subhanahu wata'ala tsaya duka in ma in wahala ce kake cike wahalar nan duka shekara na wace ita duniya ko ta yi daɗi ko kar ta yi daɗi duka shekara na wace lokaci ne idan alaƙa ce mai kyau duk wahalar da ka sha a nan gidan duniya wallahi za ka zama to mutum wanda ya kowa jin daɗi kuma wahalar ma da ka sha a gidan duniya mazala salasar da ke cewa idan aka ɗauke ka aka tsoma ka a aljanna aka tsoma haka aka hudu aka ce ni wacce yar wacce yarwa ne wacce yarwa ne wahalar da kika sha a gidan duniya kin taɓa shan wahala sai kin rantsuwa rantsuwa da Allah ke a duniya ma dama daɗi kike shi wannan haka inda aka miji aka huddo ya sa kin wance wahalar da ka sha a duniya gaba daya haka mutumin da kowa jin daɗi a gidan duniya in dan wuta ne idan ka ɗauko shi aka tsoma shi a wuta daga an sa an huddo a ce wane manyan gidaje da ka gina ka shiga manyan motoci da ka hau mulki da kai kuka rika taka kuka rika taka duniya da kuka dama wai ina wannan jin daɗi yake sai ya rika rantsuwa da Allah shi a duniya ma dama wahala ce kawai sha duk wannan abin da ya jin daɗi duka ya manci a dalilin tsoma wanda ko sai gwad ɗaya ba a gidan wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu lalle wajibin mutum mai imani da rika maka shi haskwana karka yarda wani abu ya ja ka ka tsaya matuka ka dukufa akan bauta wa Allah da dukufa akan addu'a Allah ya sa lumfashin da kake yin da ya kare lahiya ya zama to kana mai hali wanda ubangijinka ya yarda da kai ka je gobe kiyama daga cikin bayin da Allah ya da su to shi da Allah kita summa summa idza sha'a an sharahu sannan kuma bayan an binne kan nan summa sannan idza sha'a lokacin da Allah ya so an sharahu Allah sai tayar da kai ya tado ka daga cikin kabarin ka bayan ka mutu ai ahyahu ba'da mautihi Allah ya tayar da kai bayan ka mutu sai Allah ya ce kalla aha lamma ya ma amara ɗan adam bai zartar da abin da aka umarce shi ba karki ji ana wa'azi ku rukaci a ni ayya masha Allah ba wani matsala game da wata ana wa'azi take cewa to ni me nake yi ha ba to menene ba ki yi lamma yaqdi ma amara ai lamma yaqdi ma amara dan adam ka sani cewa baka biya ba baka aikata ba abinda aka umarce ka har yanzu kana nan abu ta farki na me na ana bukatar cewa ka ƙara ƙoƙari ka ƙara ƙaimi ka ƙara mai da hankali akan bauta wa Allah subhanahu wata'ala sana lake cewa fal yanzuri lil insanu ila ta'amihi ka duba yanda qur'ani yake mala bayanin farko akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shari'a na Allah ne yanzu bayani na biyu cewa gargaɗin nan fa al'amari na Allah babu kayan tilasta a ciki la ikraha fi din fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in ka kafirce kanka kama in kai imani kanka kama yanzu wanda shi ma ya ƙare ubangiji subhanahu wataala kuma ya zo ya mana bayani akan asali kai dan adam in kai wani ne karka rudu karka tada hankalinka karki tada hankalinki ga asalin kewa ce sannan kuma ina zaki tahi kabari daga kabari mai zai biyo baya gobe kiyama sannan kuma ƙarshe aka ce maka kai dan adam baka iya baka baka sabki iya aikin da yake kanka ba kada karka ji cewa ka ruku saboda kana aikata aiki kaza in kana kan tafarkin kirki kama Allah godiya kuma ka roki Allah ya ƙara ya dawwamar da kai akan haka yanzu bayan Allah ya gama wannan bayanin kuma sai Allah yake maka gargadi da wa'azi akan wasu abubuwan da kake rayuwa kullum a cikin su wanda ya kamata su faɗakar da kai zama maka a matsayin wa'azi Allah ce falyanzu lil insanu dan adam yayi dubi ila ta'amihi zuwa ga abincin shi ka duk abincin da kake ci kawai ya ishe ka a matsayin me a matsayin ka gane girman Allah subhanahu wataala ay lamma zakara jalla sana'uhu ibtida'a khalqil insan bayan Allah ya ambata mana bayani akan abin da ya shahi asalin halittar dan adam zakara sannan Allah ya ambata mana ma yassara min rizqihi abinda Allah sauƙaƙe wa dan adam na arziki ay falyanzur dan adam yayi dubi zuwa ga kaifa khalaqa Allah ta'amahu wai yadda Allah ya halicci abincin da kake ci aikin Allah ne wa duk yadda ake ga an ci gaba wannan Allah ne za a ɗauko a yi wasu abubuwa sai a hudu kaza amma asalin madar ta wace ce ta Allah ce yanzu duk wanda zai shifka a ce ayi shifka harakan shifka a zamanance a wane ne a wane ne idan aka zo aka shifka wannan tsoron wa yake hudu shi Allah kuma ka duba hikimar Allah za ka ɗauki misali hatsi ka shifka haka bakka ma kallo za ka rika ɗauka kana zubawa kana takawa kana zubawa kana takawa yanzu a ce ɗan adam kawo a barka da cewa in ka zo shimka dole hancin hatsin sai ya kalli sama saboda ya tsoro in ya kalli ƙasa kuma tsoron cikin ƙasa zai yi aikin aiki bai same ka ba amma ko kallo baka haka haka za ka rika jimkuwa kawai kana zuba kana takawa da wanda yake kallon ƙasa da wanda yake kallon saman da wanda yake kallon gusum da wanda yake kallon kaza duka za ka ga ina sa su sama za su yi aikin waye aikin Allah ne Allah zai busa abin da yake ciki na ƙwayar halitta sannan kuma ya fitar da abin da yake na tsoro ne kana kwanci a gida iya abin da za ka yi kaje ka binne kawai ka komo gida kuna jira ya ɗan hutu ya kai inda za a yi noma ku je ku yi noma tahiyar da shi haɓakan wannan shimka wa yake yi aikin Allah ne da haka abincin da kake ci ya zamanto maka a matsayin abin gargaduwa da abin wa'azi malice wa hadan nazaru nazaru qalbi bil fikri abinda ake so anan ba kallo na ido ba kawai kallo da zaka yi da zuciyarka zuciyarka ta hararo iya girman Allah subhanahu wataala wajen halittar abincin da kai kake ci wanda dalili shine ta sababin shine kake rayuwa wanda daga cikin malamai ke cewa ai liyata dabbar kaifa khalaqa Allah ta'amahu allazi huwa qiwamu hayatihi da adam yayi tunani game da abincin shi wanda Allah ya halitta wanda wannan abincin naka shine tsayuwar rayuwarka wa kaifa hayya alahu asbab al-ma'ash yadda Allah ya sauƙaƙe maka sabubba na rayuwa liyasta'idda biha lil ma'ad dan kai kokarin kimtsawa dan ka samu guziri na zuwa lahira shi ne ma'anar falyanzur al-insanu a ila ta'amihi kai dubi zuwa ga abincin al-imam al-hasan al-basri da shi da mujahid suke cewa falyanzur al-insanu ila ta'amihi ay ila madkhalihi wa makhrajihi dan adam yayi tunani game da abincinka da kake ci madkhalihi shigan abincin wa makhrajihi da hutan abincin wannan kadai izna ce da abin wa'azi a ubayi ibn ka'ab Allah kada da gare shi yake cewa qala an sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa wannan hadisi da wanda yake hasanul li ghairihi hadisi ne ingantacce manzon Allah yake cewa inna mat'am ibn adama ju'ila mathalan lid-dunya ya ce wa in ƙazahahu wa malahahu fanzur ila ma yasi ya salam mazala ke cewa ɗan adam abincin ɗan adam ju'ila an sanya shi matsalallin duniya misali ne na gidan duniya abincin da kake ce kamar duniya ke kamar yaya diyan da abincin da ya maka daɗi ya maka garɗi kake jin daɗin shi ka ce yau aka zo shan ruwa irin buɗe baki da abu kaza nake so in yi saboda kake jin daɗin shi mazala ce falyanzur ila masirihi ka yi dubi zuwa ga makoman abincin da za ka ci duniya kenan abincin da za a kawo ajiye shi yana ɗamshi ko ba ka ba sannan kuma duk wani wurin da ake ga cewa wuri ne na kirki nan za a kawo ajiye shi nan za a zo a shiga da shi da adam ya ɗoka da hannun shi yana jin daɗi yana ci haka ne idan ka tashi fitar da wannan abincin kuma dole sai ya huta ina za ka ta yi za ka je akhbasul amakin wurin da in ka ga ɗan adam to larura ce ta kai shi ba zaman lahiya ba banɗaki za ka ta yi wannan abincin da yake ƙamshi yake kaza yanzu makoman da ya koma ya yake to misalin duniya kenan misalin ta kenan da haka wajibin adam ne ya san matakin da ko kuma matsayin da ita duniya take da game da kai kar ta ruɗe ka yanzu mutumin da zai sa'a mu Allah ya biyo hanyoyin haram ya yi wane ne yi wane ne ya ci abincin da yake so ko amma yanzu abincin kai da kanka a karan kanka da kanka a cikin wasu 'yan aure da musta kara sa karya ba ga makoman abin da kake rigima a kan shi ko a biye ba za ka saya ba in wani lakuta maka ba sai kun yi rigima kun yi rikici ba ka so kuma daga jikin ka ya hutu to me da rigima akan duniya kuma haka Allah ɗabi'antar da ɗanam din yadda ake ga ya girma ya kai matsayi kaza ya yi wane ne kowa haka yake haka Allah ya ɗanam kuma zaman lahiyarka shine wannan abin yadda Allah tsara shari'a gudanuwa a hakan walla ɗanam kamar akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata kai da kanka ma kama kanka da kanka wa'azi shi Allah ke cewa fal yanzu lil insanu ila ta'amihi kai dubi zuwa ga abincinka abul walid yake cewa sa'alu tubna umara an rajuli yadkhulu al-khala'a fayanzur ma yakhruju minhu qala ya'tihi al-malaku fayaqulu unzur ma bakhilta bihi ila masara abul walid yake cewa ya tambayi abdullahi dan umar game da mutumin da yake rowa mutumin da ya shiga ban daki ya biya bukatar da zai biya ya kare ya yi rowar dukiya ana ya bada ya bada ya ciyar ya yi wane ne ya yi rowa sai a ce mashi onzor ilama bakhilita bihi dubi abin da ka yi rowar nashi gashi nan abin da ya koma ka hana wani ka hana wani kin hana wacce kin hana wacce kin cike kadai to yanzu gaba kuma shi an kuma gama ila ma bakhilita bihi ila ma sara ka duba abin da ka yi rowar nan zuwa me kuma yanzu da haka yan uwa musulmi iya daga cikin abin da yake wajibi mutum musulmi ya lura da shi waɗannan abubuwan da za su sa mutum ya ɗauki izina ya gane girman Allah subhanahu wataala ya bauta wa Allah subhanahu wataala falyanzu lil insanu ila ta'amihi dan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata aya ta 24 a wannan cikin wannan suratu abasa sai idan Allah subhanahu wataala kai mu sahiya ta gobe abinda muka ji aiki Allah ba mu iko aikatawa abinda muka ji na bari Allah ba mu iko bari Allah ya tirsasa zukatanmu akan aikata ayyukan da ya yarda da su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka